nisantar da yaro in ya fara hankali yaro musamman yara su da yanzu da su gargargar shekara hudu wanda ya fara hankali nan ce hankali a nan ba wai abu irin ni irin abin da ni da kai zani ba a ba zai iya wannan ba ba za ka zo ka tsara su yin shekarar biyar su da kake ku je ku yi mana tunani gwamnati ta ce mu zaɓa mai zani ne wuce su a garin nan ka tara yin shekara goma sha biyar ma ka ce su shawara za ka ji ka turbara in ka ce su shawara ta ce a yi stadium wallahi ko ta rasa a yi stadium da wuraren zama masu faɗi ko kuma ɗiba wasu a cikin mu a kai su turai su fara buga ɗin ɗin ɗin a gwada ba shawara wace idan sha biyar kuma shi a wurin shi wannan munafi to yaron ya kai irin hudu biyar shida ya fara hankaltar wasu ababe to idan yaro ya kai irin waɗannan shekarun ya fara hankaltar wasu al'amura to ya zama tilas a nisantar da shi ina ne za a nisantar da shi mafa'ulin biyan shi ne majalisan lahawi duk wani wuri na wasa karkace na ɗaya kenan in an ce karkace ko da yaron ka na nan zaria kai kuma ka tafi america court to karkace kan dan sulma kana zuwa za ta yi tasiri me yiwuwa ila hikimar Allah ke sai ka mana wannan ayar kasa kasa kowa na karantawa fa allahamaha fujuraha wa taqwaha kana america ko za a kimsa wa yaron shi ma ya tafi sinima baba ya ji ko kuma in ba a yi sa'a ba kamar yadda hausa ake cewa magaji mafi kai kan kai da kaji ai finafinai na sukin nasa da su tabbo ne ke kila su ga kalla a irin da gidan tarihi shi ba wani su zai kalla ba inda ya fi da gudu sun bai kalla kada shi yanzu ya yi kanyi a wani yara to shi ka suke cewa ko ba ku a kusa sharaɗin farko majalisar na'urin kai karkace sannan shi ma yaron karka bari ya je karka bari ya yi abota da wanda zai je kaga kenan jumlar da ake cewa sa ido sana'ar banza wasu na ji wani wani mai hikima yana kari shi da wani zai ce maka oh sa ido sana'ar banza sai ka ce wanda ɗan banza ke goyon baya wanda kaje yana goyon yana kokarin kore sa'idu da yake ce da ya ta ce mata yana ce mata sana'ar banza to mutumin banza da ku mutumin banza shi ke ce amma dole sai da sa'idu wannan sa'idawan sai kowa ya ruwaito ta to yadda ya wajaba a nisantar da yaro majalisar nahawi wurare na annahawi wal batil da kuma barna suna cewa annahu in aka hada ta da al-la'ibu to sai ma'anar ta zama ta dan bambanta in an ce allahu suka ce shine irin wasa haka da mutum zai yi ko bai samu ko titi ba in an hada ta da la'ibu kenan إنما الحياة الدنيا لعب ولهو ونورا في لهو ولعب يا جماعة لهو تمرنا بولي يا جماعة لعب لعب ولي وسلهو ولي yana gabatar da wannan ya cutar da wannan in kuma aka ce la'ib shi ne wasan da mutum zai iya dan samu wani abu amma kuma shari'a ba ta yadda ba shari'a ba ta yadda ba sai ce bari ya je mace ko waye na miji bari ya je sa gajeren wando ya yi fim don ya nuna mutane haɗarin sanya gajeren wando kaga ya gama lafiyar da a ko to la'ibu ne haramun ne halakakku ne ke shagaltuwa da haka to nan tun da ya ce na hau kawai to da wasan da za a sami kuɗi da wasan da ba za a sami ko titi ba wajibi ne ga iyaye su su kaurace ma wurin sannan su kauratar da 'ya'yansu abadan tarbiyyarsu daga wurin sannan kar su bari su yi mu'amala da yara da suke zuwa irin waɗannan wurare wal da abubuwa na fanna ababe na barna waɗanda ba su dace ba da sauransu in an ce allahu abinda ko da babu dalili kenan misali ko da babu wani abu na haramci ko wata hukuma da aka tanada batil kuma abinda zai zama akwai wata hukuma da aka tanada yace wal abin nan wal gaina da kuma waƙe-waƙe ko kuma ka ce alabai na ku kada ta ne in ka ce wata da ka dan sassauta abu wake-wake kaɗe-kaɗe da wake-wake da musika a dunkule to shi ma a nisantar da yaro da sauraren shi tashar talabishin da za a samu a tabbatar ba ta kaɗe-kaɗe da wake-wake ba ce rediyo da za a kunna ba na kaɗe-kaɗe da wake-wake ba ne waya da za a kunna ba na kaɗe-kaɗe da wake-wake ba ne yanka ne aiki ne ja kowane riko ba sai an turke shi a gaban Allah la ta zulu kadama abdi yawma da qiyama hatta yusala an arba'in rayuwar mutum kam haka wani na amarin da tambaye shi ya yi muka baka a rayuwa ya ka tarbiyyantar da su ka ba mu statement of account kuma illa illa za ta rubuta ce to wani ɗaya daga shekara ɗaya zuwa shekara shida a wannan ba tilla wannan a dungula za ka bayar ko ko da aikin shekara ake tilla tilla za ka bayar an yi kaza an yi kaza an yi kaza kuma lahira wa kala tsawaba ne mutum ko gaskiyar nan za ta ci shi aka bai faɗe ta kan tilas in ma yake faɗe lafi za mu sa gaban su faɗa to dole a nisantar da mutane wuraren da kasa ke ibn al-qayyim a cikin littafin shi ne ga fatin da amma amma sayyidi shayatin ya tattauna wannan matsalar tattauna mai fadi ya kawo maganganu na mamani da haɗari na sauraron kaɗe daga baya bayan na akwai wata muhadara da a shek abdulrazak ya haya haifar yi zai kyau a neme ta a jarin singiri ta littafin su za ta ganta ko kawai ta sa hukuncin kiɗa da waka na a shek ya haya haifar kana shiga youtube ka yi filan sashi irin wannan za ka ga waka musamman a karshe ka sa yan hijiri hukuncin kiɗa da waka na shek ya haya haifar sai ka ba da cikin sai ka sa yan hijiri ka tura ka gani zai zo maka da waka kila ma a farko sai ka ɗauka ya tattauna a kai ya yi don a ƙara jawo hankalin mutanenmu da kuma hannunka mai sanda ga musibar da ta auka wa saudiya wasu malamai suna fitowa suna cewa waɗancan hadisai da suka yi maganar kiɗa da waƙa akwai maganganu a ƙarƙashin su ibnu azam ka san fatawar shi kenan cewa kiɗa da waƙa ba haram ba ne a cikin shi bukhari ya rawaito ya akwai maganganu a cikin rijal nan a cikin ka duba ba akwai irin su wane da wane da wane ba ko ga abin da malamai suka ce zai zai ce ga abin da ibnu hajar yake game da wani ko ga abin da mamu sahabi yake game da wani ko ga abin da yahya ibn ma'in yake ko da mamu nasa'i ko wane ne wane ne wanda abin mun yi maganar kwanaki daga cikin tsaffin malam tsaffin limaman harari akwai wanda shi da ma fasawar shi kenan tun shekaru wajen ashirin baya cewa shi ba bai ga dalili da za ka haramta kiɗa da waka ba kuma bai ga dalilin da za ka haramta fim ba aka yi ta fama da shi wanda daga lisani saudiya ta kore shi an kore shi daga limancin tsawon shekaru bakin fata ne har muka rika jin daɗi lokacin cewa to ka ga ga dan uwa al'aswadu yana jagoranta a harami ko sai ne ka so bara shine kwanan nan ya fito a wani fim wani fim mai suna mawsimur riyad irin fim din nan ne da ka san su daɗin kowa mai dogon zango duk sati zai fita duk sati zai fita kawai sai aka gan shi a ciki ga dogon gemu har da ya rawani dan shi ya fito ma a fim din shi ustazu ne irin irin za a daɗin kowa an ka jin fita da akwai ustaz yi sun ka rikice shi zai jawo aya kuma da iske ko wannan ma isa mutum ya sa mutum ya kashe cibin ma ana zagin Allah a cibin ka a ɗakin ka a gaban ka da mafi sauƙin abin da na kai shine ka kashe cibin zai ma kai barci ya ji maka to shi ma wancan ita ce fahimtar shi amma dai magana ta gaskiya abin da ibn hazm ke yayi iya kokari yayi a baya na cewa hadisan mutum da bai da wani dalili hadisan da suka tabbatar da haramcin kiɗa da waka tabbatattun hadisai ne kuma haramcin na nan ila kiyamin sa'a to kowane mutum zai nisantar da danshi daga sauraron kiɗa da waka limamu shafi'i kamar yadda ibn lukayyir ya kawo a cikin al'igasa yake cewa shi iyar kiɗa da waka mutum na sauraron suna tsirar da munafunci yanzu a ce ka kawo mutumin da ya ya fi gan shi ya makance ga sauraron wake-wake kuma wai ka kawo wanda ba burbushin munafunci a cikin da baka isa ba kisa ko a dalai ake neman da mutum ya ce cinin tsarin kina da ka kirga ne ba adali ba ne munafuki sannan na biyu ke cewa bincike ya nuna da kiɗa da waka ba sa haɗuwa da ƙur'ani a zuciya ɗaya ita zuciyar mutum ko dai a bar ma waka ita kaɗai idan ya ci karen shi ba babbaka a tashirar lahira a haɗi ko kuma a bar wa ƙur'ani shi kaɗai a bai lahira a shiga aljanna amma dole ita yan ba za a ce wannan shi ta ba kiɗi ta ba karatu gariya ne in ka ji ta ba kiɗi ta ba karatu karatun na munafunci na ma ɗan kiɗa ne da ka dai ya nisantar da yara daga tsarin wajaji da za ku yaran da zai maka tango da barkatai wani kana kiran mashigin zai faɗa wakar da ake zai ce ka za ya ce kala su kuma mawaka irin wa'in nan tarkai tsammanin fa gaskiya suke faɗi wai shu'ara'u yattabi'uhum al-ghawuna haka Allah ya ce a cikin suratul shu'ara ita su muhammadu ko dan ta bata tice su in mawaƙi ya aje kayan kiɗan shi zai duk wanda ka gani a wurin ɓatacce ne in ka faɗa da murya ɗaya ba kai karya ba aka ce yadda ce Allah ya faɗa cikin suratul shu'ara an ce wata na taron mawaka kuma taro ne da ya tara fitattu kowa zai so ya rubu amma sai aka taƙaitar da gayyatar waɗanda za su halarci wurin ga wasu 'yan taƙaitattun mutane shi kuma wani mutum yana so ya shiga wurin taron ya zo aka ce mashi kai ina invitation ɗinka ya ce shi ne da invitation to kai waye ya ce ni batacce ne kika fi ce eh ya ba mu gane ne ya ba ku da Allah na tawa shu'ara yattabi'uhum la gawuna to ni gawi ne halakacce ne ya ce halakacce shi ba eh abin naku ne wani shi ne babban invitation suka daga mai kafa kawai ya shiga ba na so a nisantar yaro daga tsarin kiɗa da in yaron ka yi ka yare da wata waka ka tantana rashin ba ba wai dole kai da duka ba duka shine matakin ƙarshe na tarbiyya kana da hanyoyi da yawa za ta iya ka jawo shi a cikin rika jin qur'ani sannan wa sama'il fuhus ka nisantar da yaro daga sauraron alfasha yanzu majalisunmu da matasanmu a sai da istirjari kawai za ka ji wani ya kundumo zagi ɗan ba ma gudu kutun kutun kutun ya kundumo ka ga rana sauran wannan abu ina ana ta mai da hannun agogo bayan ana ta mai da hannun agogo bayan wata bida da kuma turaren bidiyoyi hatta bidiyoyi ka ga wani gidan shi yana ta jirgi irin na yin bida abu sai ke bari ya kunna alwilaya ta yin shi annan bayan bari mu ga yaya suke yi saboda ko da wata rana sun tunkaro mutum kare su yaran tana kallo mutane kawai sai ka ji yana wakar allantar da aliyu ya kayya ko yana wakar bautar husaini ya kayya kai ka buɗe wa kanka to duk wani abu na bid'a kar a bari ma yaro ya ci a toshe kofar sannan a nisantar da shi daga mantika su'i magana da mummunan abu duk wata magana mai muni kana bari ya fada karye zaki karye waye da sauransu to matukar yara ko mu'amalar su da wasu in kai ka gyara to za ka iya samun matsala to sai dai fatta kuma a basta fatu sannan fa inna hu idza aadiyan qad sami'i domin idan waɗancan ababe da aka ambata tun daga kaɗe-kaɗe da wake-wake da alfasha da bid'a da miyagun maganganu idan suka ratayi da samiri da jin shi to a tura alaihi mu fara fata hutu da ke bari zai zama abu mai wahala ya iya rabuwa da su idan ya girma zai wahala kwarai da gaske a raba shi da su isa yanzu idan ka ji wani ɗan shekara ashirin da biyar yana kundumo zai karan sai da Allah ban je koya ba an samu akasi kuma yanzu in kana so ka raba shi da wannan zakin akwai bukatun da sai ka kai da hajjidansu da gonakinsu na gado don kila akwai bukatun sai ka ɗauke shi daga Najeriya kaf kai shi cikin larabawa ya shekara goma sha biyar sannan ka dawo da shi nan lokacin ya larabci ya kama da harafin masaya shi ne ka dawo da shi kuma an zama ustazu shi ma ba a yi sa'a ba in ba isa suna haɗuwa da wani tsohon aboki kayan maciyaci an tuna da a wani tokai haramin nan bai haramta maka wasu abubuwa ba sai ya ɓallo ta ko da a titi za a zaune kayan maciyaci ba ya koya ba akasin an fara samun shi ne tun yana yaro wurin canza batir aka samu shi wanda ba na shi ba ko ya ji abin da bai kamata ya ji ba ko aka je da shi wurin da bai kamata a je da shi ba za mu zo ta magana da yanzu kai yake faɗi cewa laifin waye to idan ya wannan miyagun ababe suka rataye da zai shi a sura alayhi mubarakatuhu fil kibar zai zama abu mai wahala ya rabu da shi in ya girma wa azza ala waliyyi istinqaduhu minhu zai zama abu mai wahala ga waliyyi shi majibincin shi ko ba ko wasi ko wanda da yake reno ko malami a makaranta da mai tarbiyya ko wani mai mulki da ya tabbata gyaran irin waɗannan al'amura to zai zama abu mai wahala ya tsamar da mutumin daga irin wancan hali yake fata da yirul awa'i canza ɗabi'u min as'adi da umuri yana daga abu mafi wahala abu ne mai wahalar gaske yanzu misali za ga mu wani da yawan murmushi ko ko za ka ce an ba ka shi shekara uku ka raba shi da wannan farmashin na ga abu ne mai wahala za ga wani an woshi in bai saba can wace ba ba ku ji hankali to sai aka ba ku shekara ce shekara biyu ka sa mace kin fasan wace an ba ka yi to shi ma yaro asali kullu mawludin yuladu ala al-fitra hadisin bukhari da muslim ko hadisin abi hurairah da imam bukhari da muslim suka fitar kowane yaro ana haihuwar mutumin kirki yadda ka ga kowane nagartaccen mutum a duniya to wancan lalataccen shi ma rabbi aka haife su duk kimar su da tangarɗa aka fara samu a wajen wancan sai ya lalace shi kuma wannan Allah ya kiyaye ba a samu tangarɗa ba sai ya zama nagartacce to canza ɗabi'u da abin da ya zama al'ada ga mutum min as'abi da umuri yana daga mafi wahalar al'amura ya taji sahibuhu ila ila istidadi tabi'ati tabi'atin saniya mai kokarin yin haka mana ko ba ko wasi ko wani shugaba ko malami yana da buƙatuwa zuwa ga jaddada wata ɗabi'a ta biyu ga mutum yana yawan zage-zage kai kuma kana so ka canza shi to dole ka jawo shi a jiki ku zama kun da kun sannan ga wurin da za ku rika zuwa tare ga abubuwan da zai rika ci ga kokarin jawo hankali shi da wa'azantar da shi da in yayi a nuna mashi bai yi ba da sauransu to kaga wannan tajdidu tabi'atin saniya yanzu kana kwado shigo mashi da tabi'a ta biyu mai kyau don ta kori ɗabi'a ta farko da ya koya ba wanda aka halice shi ita ba yace wal khuruju an hukmi tabi'ati asirun jiddan fita daga abin da ɗabi'ar mutum ta hukunta a gare shi ko a kan shi sabu ne mai wahala kwarai da gaske in ka samu likitoci za su su su kuma faɗa maka wasu ababe da ba a iya taɓa su a jikin mutum ba a iya canzawa misali a ce gurum na jinin mutum a ce ana so a canza shi yaya zai canzu likita ya ce maka baya canzuwa shi ke nan ila nisa. ko kuma a ce genotype shi ma ba zai canzu ba ya ce wane ne wane ne ya za ya canza shi ma ka samu likita sai ce maka a ba zai canzu ba amma dai ba da littafin canzu sun ce na canzu ba za iya canzawa daga ita ko ka ke ta ran rage ya zama kariya da dama dama za a iya rayuwa ba tare da wasu matsaloli ba amma likitocin zamani sun ce kwata kwata bai canjuwa ya kuma kuke ga ɗabi'ar kariya ita ma irin wancan ne ɗabi'ar ruwa ɗabi'ar furta miyagun kalmomi da alfasha duk suna cikin ire irin waɗannan to wannan dai wajibi ne na iyaye su da cewa sun yi haka yace wayan bagili waliyi ya wajaba ga majalisin yaro ko ba ko mai tarbiyya an yi janni ba hul akada min ghairi gaya tattajen su yanzu ya gama da wannan matsala ya shigo wannan matsala karkashin abin da ake kiran iyaye wanda wannan bangaren da ya shi muka fara yanzu za ka mu kika tabbakawa ba san dai duk wata tabi'a da ake jin mummunar tabi'a da ake jinta da kunni ka nisantar da yaranka duk da ake gani da ido ka nisantar da yaranka duk da ake ji da jiki wayannan dai gaban guda biyar da ake samun ilimi da su ko shaka yanzu karka rika zuwa da yaron da ake jin warin miyagun abubuwa malam na shaye-shaye to da wannan shakar darasi ne yana yana yi har wata na shi kenan to kada ya gani kada ya ji kada ya shaka na ɗanɗanawa kada ya ɗanɗana kada a samu shigo shi ne nan taɓa shi ya ci in inda kake aiki irin makarantunmu ne na yanzu karka rika zuwa da karamin yaron ka ka bar shi a gida in ya dawo ka ce amma kawai ka sa ya barci ma gare ya barci in kuma gidanka da da fili yaro sai da nishaɗi ko ko kwallo ce a ce gare ya tafi gawa amma ka kwashe shi ka tafi fakalcin ku ga ku ga waye ga ku ga waye kasiyatun ariyatin ma'ilatun munilatun wata nan haka za ka karanto mashi shuruɗi da hijabi sai daga ganin malin ma baka wani ya dan baya shiga jami'a ne wallahi dan zai shiga jami'a da yana shiga jami'a da tun yana yaro yake hukun kuma baban su a gaban shi ake ya taba baba ya ce ban ba ka san ka tambaya ruwaya annabin sai ce baba ko da yaro baban shi annabi shi to ka da wannan wannan mula ta karkaje da yaran kwata kwata karkaje da shi a bar shi a gida nan dai irin namu nan nan ko me da sauki sauki ko to sai a bar shi to abin da yake ga na gaba shi ne wa yanbaghi li wali ya wajaba ko ya kamata ga majincin yaro ayu jammi ba kun akada min ghairi ya nisantar da shi da sabawa da karba daga wani karka saba ma yaron ka karba daga wani in har zai karɓa wani abu a matsayin kyauta ko sadaka ko waye daga wani akalla zai karɓa so ɗaya to akalla shi kuma ya bayar so biyar haka ake so kaga wannan hanyoyi ne da dama da za mu yi duk juma'a in za a tafi duk ya'yan ka ba su goma goma in an zo ana neman taimako ku saka ba ƙaramin tirenin bane ba ƙaramin tirenin bane amma ka ce to in san dai an gama sallah a gaban masallaci ana raba suwi ina ga wanda suka rika sallah a bari su shekara talatin sun sai ake yi ko ina ma ana ma tafiya ne don wannan suwi wani ma zai je mai alwala wani ne zai rasa suwi to da samun suwi din wajibi ne alwala ko musabi da haka zai bar musabi saboda ko wajibi ya kuce da bikin gaskiya ne sai ake yana da gaskiya ya wajaba a nisantar da yaro daga karba daga wani shi gaya ta tajallu iya nisantawa me ake so a saba miki a saba miki da bayarwa fa innahu mata'ta da akaza domin idan ya saba karba daga wasu shi dai ya karba shi ba zai nema ba barantana ya bayar shi dai ya karba shi dai ya karba sara lar ruta biha wannan abin da zama shi dabiya kuma ba zai iya sana'a ba sannan ba zai iya kyauta ba bakin marowaci da bakin kwaɗayi kaga matsaloli sun yawa a kan shi wa na sha'a bi ayya akula la bi ayyuhuta la bi ayyuhuti kawai sai ga mutum ya girma ya taso ba dai bi ayya akula sai dai ya karba la bi ayyuhuti ba dai ya bayar ba ko muna da wannan matsalar da yawa yanzu a zo a sami kowane ma a turke shi cikin wata shida da suka wuce so nawa ka bayar so nawa ka karba wani mai aure ce maka ya karba su ɗari shida amma ya bayar su shida kuma su shida ma ba isa ba ya bayar ne yana faɗa mugun samun ido ne kawai shi yasa na bayar ai da ka rike kayan su kawai duk ba za ka yi danda ba za ka huta to yara duk abin koya masa haka za ka iya cewa misali za ka bayar da gudun sadaka ko gudun ma ko wani abin nan sai ka ce kan kai je ba kai ne kare ne ko kuma kai ka bayar shi ya bayar maman shi ga ta bayar shi ya zama da an horar da shi a haka sannan wayu awwila hul badla wal ihsa'a ana so a saba wa yaro da yawan kyauta da kuma bayar da kyauta mun sha mai sababan da al-imam al-hasan al-basri ya faɗa yake yake cewa rukunai na iya mu'amala da mutane ka kware a abu ka kware a cikin abu uku batlun nada wa kafful aza wa talaqatul waje in kai ukun nan to za ka haɗu da Allah a je lahira Allah ya kaga ka a cikin mutane ce ya jama'a ga wane wane wane wanda ya san mutumin ya muna na mashi ya mutu wala wanda zai mutu duk abin da ɗan adam ke nema abu ukun nan kuma ka sauke mu kowa haƙƙi ko ba za ka iya zautar da mutane da dukiya ba ba ba ka isa ba gaba da ukun nan za ka iya mu'amala da kowa babylon na da in kana da kyauta ka baya mun ba da isa da kwanaki da biyu wata za ga wani ko magana bai maka ba ko magana bai maka kuma shi ma ba bai san me yasa bai maka magana ba shi ma bai sani ba kawai da za ku zo shago kai ka yi sayayyar ka ta dubu biyu ma shi kuma ya zo ya sai yi wata mai sanyi za a biyar goro shi ya san shi shafa wata yar hamsin din shi kar ka so ka ji zuciya ke da za a fasa hamsin din nan a kira goma ita amma nan ba shi ba shi ba shi in za ka kuwa ƙara maka ɗaya ma na ga kamar ka sha rana to ba sa ba gurbin kudu sai ta dawo lafiya ashirin ashirin naira ashirin amma ni kuma wani ke cire dubu ashirin ya siyo kiyayya mu rigima gadon ta bukatar da kake nan kuma daga nan har mene suke cewa ta kalma har yau mun talaki saboda ya nuna maka ma ba wai shi shi ba jahili bane shi yana gaban ne ma bayan ya karanta Allah ya ce kara yi ai kai daga nan har yau mun talaki kuma wani ma a gaban yayan ko wani ya kira yake ce to kun ga da mu da gidan suwa ne to ba fashi a wannan to wasu yake kuma a busa kaho a ta'an kabila alkiyama ya shiga aljanna ko baban shi ya gina sai ya ya bace mashi kaga dai nan ne zai shiga ba tambaya ko to ko ita sai ya rasa ke ke kafa layi to ana so mu ce da kafulun nada sai kuma kaful aza tsakanin karka cutar da mutane in ka ce to to in ban cutar da su su ba za su cutar da ni ba Allah ko yi wannan alƙawarin ba ba inda Allah ya wai dan baka cutar da mutane ba su a a inda shari'a take su kai karka cutar da kowa yanzu kai wa ka ci riba biyu sun cutar da kai zaka samu ladar cutar da kai da aka yi sannan kai ba karama ba ba ka da nauyin hisabin tsaron lahira riba biyu kai riba ta uku ma za ka yi kwanciyar za ka samu da su aka kwanciyar hankalinka a nan duniya to da haka ban da kafula da sannan matsala fatul waje sai kuma cikin fuska wani shi shimfidar fuska ta fi da tabarma haka haka ya ga bari ta gamsar da mutane a to amma sai wa'annan ababe guda uku to ana so dai shi yaro a koya mashi yawan kyauta ko abinci aka sa mashi aka misali ke yanzu kai kaɗai za ka ci abincin nan abdullahi dan abbas ko abdullahi bin mubin masu ne cikin ba ka abinci kaɗai ka'ida sai ya nemo wani kuma abincin mutum biyu da amur ikilai ka fi salata abincin duk da aka zuba na mutum biyu zai ishe mutum ɗaya eh zai ishe duk abincin da aka sa na mutum biyu zai ishe mutum uku in ka duba wannan hadisin alman bukari ya fi tafe ka kalla babin da amur ikilai ka fi salata abincin mutane biyu idan miji da mata mata sai abinci daga ita sai mijinta sai suka yi bako in dai suna da fikihu ko ma kafin ta gama abincin ne ta dora za ta yi girki ta ka ce ga bako nan zuwa baka da bukatar ka kara karen ce da an ba zai isa annabi da yake ne isa to kaga a wannan babin ka je ka karanto hadisin da ya kawo a abin nan babin da ya kulla shi ne abincin mutum daya zai ishe mutum biyu amma da yake cikin babin sai kawo ta'amul isnaini kafin talata tsakanin babin da abin da hadisi ya kunsa an baka wani darasi kaga kan abincin mutum daya zai ishe biyu to kenan abincin biyu zai ishe hudu abincin hudu zai ishe takwas abincin mutum takwas ka tabbatar zai ishe shida in ko har ka aje abincin mutum biyu ka zo ka ga mutum ɗaya ya cinye bai san sunna ba ya yi mugunci kuma ba zai samu kwanciyar hankali ba ga cututtuka ga hisabi ga na bazaranci da kare kulla kawai ba na bawon da ya shiga ciki kuma ya ci abincin mutum biyu zai ishi mutum uku nan kuma sai bai ɗauke shi a gida na rabi ba don ya nuna cewa shi ne suke cewa wato tsabar hikima ce irin ta Imam Bukhari wanda su zama suna tafi ibn bukhari fi abwani fiqhu da kwarewar bukhari duk na hukunce hukunce yana na a cikin kulla babi suka ce hadisin da ya samu da akwai hadisi ingantacce shi a wurin bukhari bai suka sharadin shi ba kamar tunda bai suka sharadin shi ba bari ya kulla shi a babi wanda ba ta ba ka zo ka ce ai ya kawo hadisi ba hadisin ya kawo ba a babi ya kulla da haka yana so a saba wa yaro da yawan kyauta وإذا أراد الولي أن يعطي شيئا إذا مجد شينا سو يبادي كوثر وانا أبو a tsahu iyahu ala yadi sai ya ba da wannan kyautar ta hannun wannan yara yanzu ka halawatar isa'i domin shi yaron ya ɗanɗani daɗi da zaƙin ba da kyauta tun yana yi ana yana jin faralar bayarwa yadda da uliya khairun min al-yadi sufla da sauransu kaza kaza to duk in yana jin wayannan to zai ji daɗin bayarwa wata rana nashi zai nema ya bayar sannan wayu janni ba ulkadiba majibinci ana so ya nisantar da ‘ya'yan shi daga karya in suka yi karya yan zai musu wani abu zai iya ya fasa ya fasa dinki ne aka wo gobe da a sa amma wo kun yi man karya yau maganar sa dinki gobe ko jibi juma'a a fasa ya kuwa wani kan kokarci da su da kuma masallaci ba na san kai Allah kai san kariya galibin suka ce karka ce ba ka so in ka ce ba ka so ranta ba ka ba za ki ka ce masa Allah ne baya so kuma Allah yana kallon wala khiyana da wala khiyana da ha'inci ka ce a nisantar da yara daga ha'inci ha'inci ba har a aikin gida za ga wani ce wanke kwanoni ko sai ga farfarfarfar ha'inci ne abin da mutu ba ka yake yi ba komai ana yi ne da tsari sannan ya ce wani khiyanatu ko wani khiyanatu an azamu min ma yukallimuhu as-summan nafi za a nisantar da yaro daga ƙarya da ha'inci fiye da yadda za a nisantar da su daga guba ne kisa as-summun nafi kan kalmomi ne guda biyu da alfarasar da jarin suka yi amfani da su lokacin da suka yi da munafaka na kudatin abin da martani na waƙoƙi أعددت للشعراء ثم النافعة فسقيت آخرهم بكأس الأول قبا لموق كسا to yadda za a nisantar da yaro da karya da yaudara haka za a nisantar da shi daga guba ba na jin wani zai zo da poison ya ajiye a faru kusa da roba ko jarkar madara ba na jin da wasu da haka ko kusa da kwalaben man gyaɗa lungu za a kai saboda ne saboda kada yara su taɓa to kenan ana tsammanin za ka nisantar da su daga karya da yaudara fiye da wancan fiye da suke ka wancan bai na mata sahala lahu sabilu sabilal kabili wal khiyana domin duk lokacin da mai tarbiyya ya sauƙaƙe wa yaran shi hanyoyin yin karya da yaudara afsada alaihi sa'adat ad-dunya wal akhirah ya fata wa yara rabautar duniya da lahira wa harafahu kullu khairin ya haramta musu ko na alkhairin duniyar lahira uban ya kashe ɗan shi da kan shi ya kashe ɗan shi kuma mummunan kisa ma tunda kisa ne wanda yaron ba zai amfani nu da kan shi ba balanta na ya amfani da wani yaron zai cutar da kan shi sannan zai cutar da na gefen shi sannan wani zan ne ba wani kasala ana so mai tarbiyyantarwa ya tarbiyya da nisantar da ya'yan shi daga kasala a da ga wani uban shi ne ke faɗa ko kaga ku sai rika tayar yaro ne shekara biyar ko bakwai kai wani ma goma an ba shi jarka lita biyar ya shiga da ita ko ba yana ta faɗa ya na kurku ba yara kaya masu laushi ni bana sai irin wannan ba dai da na ba a nan gidan a wannan bai da hankali ne ma san me yake yi ba yaro ba a kai da mai kasala ko yaron ka bai ci wannan yaron na da kasala nemi hanyar da za ka raba shi da kasala kuma akwai hanyoyi da dama kamar yadda za mu ji nan gaba kaɗan kowane ɗa da Allah ya baka akwai wata baiwa da Allah ya yi mashi kuma ita baiwar ba za a rubuta ta a goshi har ka karanta ka gano ta ba ko ba za a yi maka ilhamar ka ka ji ta ko a zo a faɗa maka ji ta a kunninka ba a za a iya kimsa maka sai ka rika bibiyar su kana gwadawa yanzu ko wanda a yaran tana da yara biyar misali ka je ka auna ka gani ko shida ko bakwai za ka wani ya ta kokari a makarantar boko amma a islamiyya ana da yake hanya wani kuma a islamiyya yake da kokari boko bai da kokari wani kuma na can wa na can amma dai kasar kasar ne ka ce kana son abu a yi an gama yanzu nan za ka ya ciro takalma ya jera su yanzu nan zai nemo mai ruwa yanzu nan zai ɗauko itace yanzu nan zai shigo da takalma an fara zuwa ya kan fita da shi kuma ta nan ya kware wani kuma duk bai ga wannan amma kuma in ya ji magana bayan wata biyu shi zai zai tuna ba ba wata biyu ko waye ya zo yake ce mani akwai wata masara mai kyau ba ba wani ba ne zai amfani to shi ne wannan kowa da baiwar shi kowa sai ka ci gajiyar baiwar shi wancan da bai da kokari a boko sai islamiyya to sai a hakura a kashe a kai sai a rajiyar haka eh sai a kasa ake yi addini shi kuma wancan da bai da hazaka a duka biyu to sai kanka aka duka kashe mashi kuɗi da yawa a samu wata sana'a da ake gana a ci gajiyar da a saka shi yayi a saka shi yayi rannan na brazil na abin nan a ismail ibn abdulaziz arraji wanda muke magana nan sai wakatin da ya ci na kowane bai boko ba farko farko rayuwar shi ya dan shiga harkar boko da su yayi makarantu da yake suna da marakin haka na addini amma bokon da ya da yawa ba a ƙarshe ya fahimci shi ba ya kasuwanci ya je ya zauna ya rika zama a shagon wani har ma aka rasa samu ɗan matsaloli a ƙarshe ya koma ya yi leburin ɗaukar kwanje a ƙarshe ya dawo noma ya dawo sai da kayan tireda a baro in ya je ya karɓo ya rika zagayawa yana sayarwa da yamma ya mayar masa ya cire ribar shi shine a ƙarshe zai gina waɗannan manya-manyan kamfanonin lokacin da ya zauna zai lissafin dukiyar ginar sun tiriliyan talatin a neran Najeriya. Ya ce ma ‘ya'yan kowa ya faɗi da yake so da matan shi guda hudu da ‘ya'ya wajen ashirin duk ya ba su. Ya ce musu zan yi wakafi ne da sauran. Ya kira gwamnatin tarayya da shaidu aka rubuta. Ya ce amma da sharaɗin ɗaya. Kuɗin da zan ware na wakafin ni zan dawo in ci gaba da juya ta a matsayin kudin wakati ba nawa ba shi ne wani wata jarida ta yi buga wani labari ta ce hamshakin mai kudin saudiyan nan ya ziya ce zai kake da talibai da kudin shayi amma kuma 'ya'yan ayi za su ciyar da shi to wannan kudin wakatin haka ya ware sai da suka zo suka ta abin da ya ba iyala to shi ne ya wasiya ina da wani kudin shekarar ɗari ko ɗari da ɗaya da je masallaci a karanta Qur'ani da sauransu to shine yake ce ma ƴaƴan shi duk duk da ya fara rashin lafiya kar a bashi jinya a gida ai maza kai shi asibiti ya gina jami'a mai zaman kanta ta wakati ta kyauta kuma tana da teaching hospital nata da kuɗin shi aka sa kayan aiki yace a kai shi wancan asibitin ai jinyar ai maza maza a kai shi a kai shi asibiti sannan na biyu duk tsananin da ciwon da yake ciki ya yi kar a kuskura a fita da shi saukiya ba magana turai ya zai za iya a yi a to da dai sauran abubuwa masu to ko ba shi zai hararo shi ko me zai sakar kenan ba za ka bar yaranka a kasala ba ka sa ido ka ga irin hazakar da yake da shi ni ban ga abin damuwa ba kai ta faɗa wai dan yaron ka bai na ɗaya a boko ko a jikina. ba yana sallah ba kuma yana jin maganar ka kai bokon kai ni ba kawai abinda za ka jawo shi a jiki ya dan iya karantawa ya dan iya rubutawa kar ba a ji tsari abin ya dan gane kada ya fi da kai in ya dan shiga abu da dan turancin nan na haka haka dai ya da ɗan makarantar da ya kwantalo da ɗan titi titi ya ɗan haɗa ya shiga ofis ya bayani a gane khalas a samu wata ka kalle ka tsaya ka nazarta shi wata hudu ka gani ina ya ta auki wallahi za ga yana da wata baiwar da idan ba a yi sa'a ba sauran yan uwan suna ingila suna digiri na uku suna mashi waya kuɗin makaranta an kusa biya kuma an yi ba iyaka amma ka zo ka yi ta faɗa ni wannan yaron ne ni ban ga amfana ya goshi ba ina korin ni na ɗaya nake a abin nan to kuma kana kare ba ka san na akan lokaci shi kuma yana san na akan lokaci amma ba ka ɗaya kawai yanzu ka hala ce kar a bari yaro idan ya kasara irin irin zubbin nan a kar a bari a nisantar da yara da kasala wal basala da kuma batsala batsala ne shine al-hazan duk wasu ababe marasa amfani kada a bashi kada a sake shi ya zai rika yin wanda kamar almuzuli kenan duk wani abu na rashin mutunci ko na rashin kyautawa kar a bashi yayi wasi'a ko wasi'at da kuma abin da ake cewa zi'a rayuwa ta kwalisa kar a bar yaro ya rika irin wannan rayuwar yanzu ka ga musamman mutum na matashi waccan kasalar da ake so a kawar mashi da ita hanya ta farko da za ka kawar wa yara da kasala ka shagaltar da su da neman ilimi to kuma ka rika lakana masu ka rika koya masu shi ilimi ba a samun shi a sauki aliman malik farko farkon fara neman ilimi shi a ce abin da ya faru shi ne ya fara neman ilimi ga ilimin allah ya mai haske yana ganewa amma kuma ba kayan karatu ya fi gina gida ma ya rufe gida da mutane a ciki shi ma a cikin wani ɗaki yake kwana a cikin gida amma haka wata na kawai ya zo yake ta to kusan makaranta sun kare rufin gida ya yayi tsoro ne me yake so to a tsoro ne ya ribanta a tsoro azarar da aka yi tsoron da cimbobi da aka tokara ɗakin su ya kwashi ya kai kwar gida ya kira ne sai ya siyar sai ya zuba ciyawa kawai a sama yace in aka gama neman ilimin ko aka samu za a zo a mayar za a zo a mayar in ta kalma ba da farko farkon neman ilimi shi da irin wannan da irin wannan abin ya fara kaga ba karamin abu bane to ana so in aka shigar da yaro neman ilimi to kasala za ta yi nesa da shi an ba shi aikin gida a tabbatar ya yi na islamiyyar da na boko yana hadda ya tashe shi da daddare don akalla a sati a samu rana biyu uku ana tashin shi da daddare ko ya asanancin ko ya salloli ko kuma duka ma ya haɗa tashin farko ya tashi kada ya fara asanancin ya alwala ya rasa aji sai kuma ku baka tashi ka dindima masu ruwa in ma da san wani dukkan na shayi da ke duk wanda ya tashi da daddare to ya zuba karka ji aljihunka za ka gari ba abin a gaba kuma in so samu ne ka rika tashi idan suka tashi ɗaya suka tashi biyu wata na za ka yi suna hira a bayan gida a gaba ba abin da yake ran ita bacci ita dole sai mun tashi ka rabu da shi gobe ya tashi mai yana tafiya zan koma to kai ma dai a haka za ka daddaura sannan warraha da hutu to da ka ba a so yaro ya zama matashi a shekarun kuruciya yana neman hutu aka ga matasan mu ke yi ba wai zai mutum wai waya yake so ya rike da yar kwalita rayuwar neman ilimi ne ruwan ka rike kawai da kata bayi a kira ka ya shigo ai ba social media wata rana za ta yi social media na gaske warraha da hutu babu hutu a rayuwa gaba daya annabi musa alaihi salam neman ilimi ya tafi amma ka duba irin abin da ya faru da shi ya wahala da kada laqina min safarina hada nasaba akwai wata magana da Abu Ahmad wanda yake ce malaman samrakan yake fadar wata magana yake cewa kaga shi ilimin nan to wallahi ba za a same shi ba wanda zai same shi sai wanda ya rusa shagon shi ana sai sai ka daina zaman shago wa kharraba bustanahu hada al-ilmu لا يناله إلا من عفل دكانه وخرب بستانه sai gonar mutum ta kwace na abu gona ta kwace ta ce a kamata ya ce ta dalibin ilimi haka ake tsammani kamar za ga dalibin ilimi yana hararo wata shadda ya fi goma dubu hamsin yana dalibin ilimi littafin ne za ka sai littafin ko wata waya mai tsada duk ba lokacin wannan rayuwar ba magabata ta suka jure suka yi ta kaiwa da komowa bal ya kudu ubi a gaba da ha ana so uba ya jagoranci ƴaƴan shi ya ɗauke su suka ji zuwa ga kishiyoyin kasal da batsala da ta'a da raha wala yurihu illa bima yutimmu nafsahu kada uba ya bari ƴaƴan shi su rika hutun da zai kashe masu jiki illa bima yutimmu nafsahu sai abin da zai dawo da kazar-kazar na ji ya yi aiki tun sata har a zuwa an dan huta la'akar an jona da aka yi magarwa aka yi ta da shi su kwanta yau ba za a yi sallar dare ba za a hukunta sai dai irin wannan amma a ce sun wani ba su komai ba kuma da daddare sun kwana bacci to wannan kuskure ne wa badanu da jikin shi da shugur saboda wasu ayyuka da yi ya ce fa inna lil kasal wal batala awaqibu awaqibu su'i domin kasala da batala ayyuka na ashiya suna da mummunan ƙarshe wa magabbata nadami suna da nadama a ƙarshe za ka ga suna cewa duk mutumin da ya kuskure ya ji daɗi ya huta lokacin ƙuruciya zai sha bakar wuya ta da ya manyanta har ma suka ce ka'ida ce shine mai so ya huta lokacin da ya manyanta to ya yarda da shan wuya lokacin ƙuruciya to yi ce ka'ida ya ce wa jaddi wa sa'ili a wasu halila dagewa da wahala da gajiya da mutum zai yi a lokacin ƙuruciya suna da ƙarshe mai kyau ƙarshe abin gogewa ce ta kaiwa da komowa ya sassa ta tashi to in ma fi duniya a ƙarshe za a gode ma abin ko dai a nan duniya ko ka sami sai ka karanta karanta ke ke da tasiri ka samu tafiyar a kodin tashi na nan abin nan da larabci na sami shi wasan kuwa fassara ba sunan shi husama ila madari sun littafi kenan daga duk wani shafi da biyu wai waɗanda suka zama manya ba ta da sun je makaranta ba ba na bin da su karatu ba ba su karatun kwali ba amma ka je ka karanta ka yadda suke bakan wahala a ciki za ka ga har da mana albani mama na sirrin albani akwai shi a littafin akwai bill gates a ciki mai kamfanin microsoft akwai mai kamfanin apple akwai mai kamfanin amazon kawai mai kamfanin apple makaranta ya je sun a ce suka kore shi bai gane karatun bai ba ɗaya ka zo ba ture ne amma bai gane boko yanzu da ke kawai kafura kawai ya wasu ya kwamtarar da boko ya fakin dinta sai ya fara bin kasuwannin gwangwani ya fara harkar kere-kere gwangwani sannan na'urori aka shigo kere-kere in ka ci a lissawa maka mutane goma da suka fi kuɗi a duniya akwai da kamfanin abin nan da apple to haka da yake ya kawo mutane sun kusa talatin ko sun haura talatin ma uzama da lama dare kowane a cikin su ya sha bakar wahala malam albani gyara agogo yake zai zo ya gyara agogo na kwana ɗaya kuma a wurin gyara agogo ma ɗalibin su kyale shi ba yana gyara agogo ne ana tambaya yana gyara agogo ne yana bada fatawa ko yana bada ilimi in yi gyara agogo ya yi yau ya yi gobe zai samu abinci da zai ci na sati sai zai sai abinci ya raba wa matan shi wanda zai ishe su sai ya koma library haka aka yi tsayi akwai tajiki da ya gani na limamu da iraki na iya wulo niki bai da kudin da zai sayi littafin kuma gashi yana kan littafin da ƙirye aka yi da aka ba shi aro wasu mamalin suna cewa haya aka ba shi haya shi ne yazo in ya ruwa ake sai da kanwa da waye bakin kici haka yan takardun na haka ya ta kakkaɓewa yana gyaggyarawa yana zuwa tura musu wani gudu dan miƙe a cike ta kwafewa an ce kwafewar da ya da hannu littafi ne kwata-kwata jirgi ne guda hudu wani bugun ma guda uku a ce shafi ɗari biyar biyar ma ka fi shafi dubu ɗaya ɗari biyar ko amma a rubutun hannu tun da jirukan ma da ke amfani da su ya amfani da hudu ya da baki da ja duk jirin da ya samu har fensir da ya samu kawai da shi zai kwafi an ce faifa faifa irin wannan sai da ya kwafi yi amfani da guda dubu goma sha biyu littafin na ne na aje ya kayan tarihi nan kam kayan tarihi ne an yi aiki kaga ya wa ya wahala daga karshe kuma aka ci riba amma in ka ga gayi a abin nan to da Allah ka dan yi tafiya bayan shekara arba'in ka dawo garin in ka ga wahalallun tsofaffin garin ne ya faru bai wahala ba an taɓa wani almajiri a nan sabon gari a cikin shekara tamanin zai gani so biya ka yake zuwa fi sani lillahi fi sani lillahi ta ce ka karanta fatiha ga naira biyar naira biyar wani shekara talatin ba kananan kuɗi ba ne ka karanta fatiha ga naira biyar ba zai iya ba ashe labari aka samu lokacin suna yara ba abin da ya dame shi dan farauta ne da rashin mutunci a kusa da nesa dan manyanta bawan bawa inda fatiha ake fatar ya karanta a baki biyar kamar ka ce karanta fatiha ba ka sadaka dubu biyar ka ga gajin ci ba a gani to dole mu uba ya tunce a yanki sun wahala in ma in suka wahala suka yi kokari suka gaji suka kai suka komo to za a samu karshe mai kyau in ma fi duniya ko a nan duniya wa in ma fi uku ba ko a lahira wa in ma fi hima ko kuma a duniya da lahira duka biyu yace fa arwahun nasi wanda ya fi kowa hutawa a abun nasi shi ne da kowa shan wahala kuma haka take yanzu in kai da ka sha wahala a shekarun ƙuruciya in kila girma yau an kila Allah zai buɗa maka ka samu wadata ko to kar ka ma ki Allah zai karɓar wadatar fa a gare daya yanzu dan ka koma an cikin gidan ka ba ka san shi ba ba ma ka kai dole dan hutu ne kullum sai an ci ragan kaza halalan au harama to kaga ba za a zauna lafiya ba to wanda ya fi kowa hutawa a cikin mutane as'abun nas wanda ya fi kowa shan wahala a cikin su wa as'abun nas wanda ya fi kowa sannan ya ce fa arwahun nas as'abun nas wanda ya fi kowa hutawa a kuruciyar shi as'abun nas shi fi kowa shan wahala a duniya wa as'abun nas wanda ya fi kowa shan wahala a kuruciya arwahun nas shi fi kowa hutawa in ya manyanta yace fa siyadatu fid dunya da jagoranci a duniya wa sa'adatu fil uquba da kuma rabauta a lahira la yusaru ilayha illa ala jisrin min al-ta'abi ba su yadda za a iya kaiwa gare su sai idan an bisa kan gadar wahala dole ne wannan muke karanta cewa da yi ba dan kowanne malami da za ku gogo da mai yi wani an wahala wani an waye kowa da irin nashi kana ya ibnu abi kafirin ya ibn abi kasir yake cewa la yunadu da ilmu bi rahatil jism ba a samun ilimi da hutun jiki kowane irin ilimi kaga da daga akwai bukatar su san wannan sai na shiga makaranta duk wanda ya makaranta ya san wannan wahala wata na ba za ta baka ci abinci ba wata rana menene wata rana kuma wannan yunwar da rashin samun abincin ɗalibai ke yi da za a fasa a yi filla filla zureban ƙwarya ta na amfanin shi ga ɗalibin ilimi to da ya rika addu'ar kullum abincin shi ma ya kare in ɗalibi ya je kullum cikin shi a take ba shi community market ba shi wancan restaurant ba shi ina ne kullum dan Allah an wannan ruzul ka ka duba tun daga nan da gidan da aka rubuta sunan shi ya na kowa fadi kaga in ba a san babban yake a jami'a an rubuta suna kai gidan ka ne wangane ne yana alamta can gwaram din karshe kare banka sun yawa tun da kuya da kun ga ku ya biyu ya ga man da rusu ake a ga layi daya ya ce da har ƙarfi idan ƙarfin to an sa pass shi kenan ya kaga wani a ce pass wai ka kafa ke ko a da na ana san pass ka ba ka hango gidan mutum waye wancan na gaji da jeji biyu ya yi mai zuwa daular nan ai kana da tafi da ke ta abinci eh to na ga alama la yunadu ilmu da rahatul jism yace wa yu'awwadahu al-intiba a akhiral layl ana so a saba wa ƴaƴa da taki da daddare wannan ma muna yi kuwa kullum in uku sai kafin a tafi asuba a kalla taki rasa ka saba ma ƴaƴan da haka in ka saba musu a haka kana gabari ana maka kiyamar layl suna gama dumbuzo lada a baka ka kwanta kila a kabarinka da lada miliyan ɗaya ka tashi gaban Allah ce ladarka ta kai biliyan goma aljanna kuna can sama albarkacin haihuwa sai rana kenan fa innahu waqtu qismil fa innahu waqtu qismil gana'i wannan lokacin na karshen dare lokacin da Allah ke raba ganimomi wa tafriqil jawa'i da raba kyaututtuka wa mustaqillun akwai mai samu dan kadan wa mustaqdirun akwai mai samu da yawa wa mahrumun akwai mai samu koda shine asarri kullum a tsalla a sati ka sa kwanaki uku haɗin shekara bakwai ba ka saba tashin ka ka tashi ka zo mai sallah ka jagorance su wata na ce wani a cikin su ba yana zuwa hadda ba ya iya sabbi ya iya abasa ya iya wairin shi kulli sai ya mana sallah inda ɗan wani shayi a sha kila ma zai ce to ni ba ma san barci da ma ba mu akalin sai da koyi kuma inda na ci a tambayi shi a shaddu wasa'a wa aqwa mafida ka ganin ya rabu mutane gida ku ba mustaqil akwai wanda karshen dare dan kaɗan yake samu na bidon da yake ba yawa minti goma yake rissa ko ashirin wa mustaksir akwai mai yawaitawa ya dumbuza ya ɗiba Allah ya zo sama zuwa yana ya al'ummar duniya wake da bukata in biya mai daidai lokacin ka kuma ka ɗaga hannu ka faɗa bukatar ka wallahi in duk duniya za ta taso ka a ga wala ta da bayan ka ba sai dai in ka shiga sahun gaba suna baya wannan kuma ya ganin bayan yana son irin ai za ka so kowa ya ga bayan ka kana sahun gaba suna na baya yan gama da kudin sun sallar kasan nan a zokun da ragowar biran to wa ma'arumun akwai kuma wanda ke an haramta mai samun haka baya tashi yace fa mata ta da zalika sabira duk sadda yaro ya saba da tashi da daddare yana karami sa'ula alaihi kabira wallahi wannan zai zo mashi da sauki a lokacin da ya girma zai zo mashi da sauki kaga yanzu yana suke girma sai kokarin saba masa azumi na litini da alhamis litinin da alhamis in har suka yi yawa ma kai ta to da suka yi azumin din litinin din a zaunar da su a faɗi me suke su nukan ce ko zai nake faɗa wani yaran ba su da matsala wajen ta tambaye yaro me yake so ya yi ƙoƙari a makaranta in ka ji ya zuho wani karatu kai wannan karatu ya yi to zai kace me kake so mun je sallar isa mun je ta shago me kake so ko loluwar ta ya maka jin da naira hamsin ƙulluluwarta an gama yana son biskit yana son suri yana son ci in yana da ɗan karan wayo ne ya kullo maka ta goma to shi ne kawai ɗan dama kuma sai ka sake to sai ka sai mashi gobe kuma ka sake cin wani karatun haka dai kai amari guna hambali ce wallahi ba dan Allah muka fara neman ilimi ba mu da wayan mu ma ba yace amma a ƙarshe ma nan Allah ya ce bai yarda ba sai ilimin ya zama dan shi sai ga ya zama da ita to barka ce ka yara ba sa yi da Allah sai shi wannan dan Allah wani yaro zaka ma azriya da mace da mata wai wai ta yi kitso tana ta ta kika ma ko ka ce yayi ce ce ni ni ba na tarbiya ba kike ya kace maka tarbiya ne ta ji da mata kawa wallahi ta ji ka imani ai kar ka zuzuta da kara barna dawaki ma abu ta wurin shi kenan to shi ma yaro a ƙarfafa mashi gwiwa to yana da sai mu tsaya nan sai mu tashi wani fasalin na gaba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم